الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يو شدة وتن سفر شكرا تدبو إيد تريه لدى أربعين دا دايا wanda ya dace da biyar ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin Turawa. Za mu tashi a sabon littafi a cikin Sahih Bukhari. Yau insha Allah za mu fara kitabu tafsirin Qur'an. Tafsirin da Imam Bukhari na Al-Qur'ani da surorin da ya samu riwaya a kansu ya kakkawa su su za mu ta fafatawa. daga nan zuwa wani lokaci insha Allah kitabu tafsirul qur'anil karim akram kallah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تفسير القرآن أول ما الرحيم اسمان من الرحمة الرحيم والرحيم بمعنى واحد العليم والعالم بعض ما جاء في فاتحه الكتاب وسمي الام الكتاب انه يبدو كتابها في المصاحف ويبدو قراءتها في الصلاه والدين الحرام في الخير والشر كما الدين في ذلك وقال مجاهد بالدين بالفساد وديننا بالحاق وديننا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثنا قال حدثنا زهير بن عبد الرحمن عن عن عبد الحارث عن ابي سعيد بن عن ابي سعيد بن مسعود بن مغفر قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلم وقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال ثم قال لو أن من أسوة هي أعظم صور صور صور في القرآن قبل أن أخرج من المسجد ثم أخذ بيده فلما أراد أن يخرج قلت قلت له ألم تقل لو أن من أسوة هي أعظم صور من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المكان والقرآن العظيم الذي أوتيته نعم ملياك ya kawo ya ce bismillah rahman rahim ya ce ismani minar rahmati arrahimu warrahimu bi ma'anan wahid kal'alimi wal'alimi wannan littafin a cikin sayin bukhari zai magana ne akan tafsirin alƙur'ani mai girma sai ya fara tafsirin bismillahir rahmanir rahim ya fara da ambaton wato basmala wacce duk sura ta alqur'ani idan za a karanta dole dole a fara da da ita basmala din um idan an ce at-tafsir ya ku yan uwana at-tafsir daidai yake da al-bayan at-tafsir al-bayan in an ce in an ce tafsirul qur'anul karim kaman ana cewa bayanul qur'anul karim idan da hausa ne bayani dalla dalla bayani filla filla na alqur'ani mai girma ma'anonin abinda Allah madaukakin sarki wato ya faɗa a cikin littafinsa akan ce at-ta'wil ko ka ce at-tafsir ko ka ce al-bayan ko ka ce at-ta'wil duk abin da ake nufi wato bayani ai bayanu muradul lafz bayanin abinda lafazin qur'ani yake nufi shine at-tafsir wasu na cewa shi at-tafsir bayanu muradul lafz tafsiri shine kai bayanin abinda lafazin Allah yake nufi at-ta'wil kuma shine bayani muradu al-ma'ana bayanin ma'ana kasan akwai lafazi da zaka fassara shi kace ga ga ma'anan ga bayanin lafazin to ma'anar kuma watakila sai kaga wajen bayanin ma'anar ya ɗan yi faɗi sama da bayanin shi wato lafazin wasu sun yi ƙoƙari su bambance su ce shi tafsiri fassarar lafazi tawili kuma bayanin ma'ana abu ubai ya ce kaga a daina wani dogon jawabi da tafsiri da tawili duk abu ɗaya ne haga tawilu ru'uyaya ma'ana bayanu ru'uyaya tafsirin ru'uyaya kenan duk abu ne guda ɗaya um, shi ƙur'ani idan an zo duba shi akan dube shi ta fuskoki kamar haka wajen fassara shi yanda aka nakalto shi yaya Allah ya ce masu riwaya yaya suka karanta shi lafazin Qur'ani to ya za a tabbatar da wannan shine ta hanyar riwaya wa naql babu wani wanda zai zo ya ce wannan aya ce wannan maganar Allah ne sai in an tabbatar da riwaya cewa Allah din ne ya faɗa kafin ma kai kokarin wato fassara shi ka tabbatar shi maganan Allah ne na'am alhamdulillah daga farkon bangon suratul baqara har zuwa qul a'udhu birabbin nas a baki daya qur'ani bango da bango duk ayoyin alqur'ani manqula ne bi tawatur riwaya su ingantacciya ne tabbas Allah ne ya faɗa wannan babu shakka akai to kenan kaga mutum zai shiga cikin qur'ani yana fassara shi yana da garantin cewa magana Allah ne lokacin da ka ji mai Qur'ani yana karanta Qur'ani to kana da tabbaci kana da garanti cewa maganar Allah ne ba hadisi ba in an yi bayani dole sai an ce wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ya inganta ko bai inganta ba shi Qur'ani ba a cewa ya inganta ko bai inganta ba automatic wato yana da inganci na gaske babu wani bin riwaya kuna makamancin wannan sannan kuma akan lura da ma'anar yaya magabata suka fassar shi ma'ana alqur'ani tunda balarabe ne Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun sanya wannan alqur'ani ya zama balarabe a cikin suratul zukhruf qur'ani ne balarabe Allah bai yi shi da yaren China ba bai yi shi da Indiyanci ba bai yi shi da fulatanci ba bai yi shi da hausa ba bai yi shi da turanci ba duk yarukan Allah ya san da su to amma Allah ya ce muka mai da shi balarabe wannan sai yake nuna mana muhimmancin mutum musulmi ya iya larabci ya san larabci ko dan kishin ma Allah ya yi magana a cikin alƙur'aninsa da yaren larabci ko dan wannan ma ya kamata mu koya wa 'ya'yanmu larabci mu sa su a makarantun da za su iya larabci wannan larabcin shi zai qualifying ɗinsu ya taimake su su san maganar Allah su san maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yake nuna muhimmancin malamai na islamiyya malamai da suke karantarwa su mai da hankali wajen ƴaƴansu wajen ɗalibansu su iya larabci idan sun iya larabcin nan to shine in Allah ya magana za su gane ba ƙaramar hasara ba ce mutum ya girma a rayuwarsa a ce wai a zo ana larabci da yaren larabci da yaren china duk ɗaya ne a wajensa yanda ba ka jin chinanci haka ba ka jin larabci amma kuma kana jin turanci saboda tun daga naziri play group aka fara yi maka turanci ana ta maka kana ji yau ka je an maka gobe ka je mutum sai ya yi shekara kusan goma ana masu turanci shi yasa yaran mu suka fi iya turanci akan komai ya je naziri ya yi shekara uku ya zo firamare ya yi shekara biyar shekara takwas ya zo junior secondary da senior secondary course ya ƙara wata shekara biyar shekara goma sha uku ana ta niƙa wa mutum abu guda ɗaya ba dole su iya yi ba yasa za su iya turanci a ko'ina za su iya magana a ko'ina za su iya karanta ko'ina to me yasa larabci ba a sa mana su a makarantunmu muna koya mu irin wannan in labarai zai ji a rediyo da turanci zai ji idan wani network zai kalla da turanci zai ji idan jarida zai karanta da turanci zai karanta larabci kan babu shi sai wanda yake dan zuwa yar makaranta yana dan tsayawa ya ji hudubar juma'a a'a shikenan bai da wata alaka ta koyi larabci amma kuma qur'anin da aka ce ya san shi ya san shi ya bauta wa Allah da shi ya shiga aljanna da larabci ne sannan abu na biyu kuma ba a dora shi akan hanyar ya rinka zama a makaranta yana jin fassarar Qur'anin ba ka gaya mu ya za a yi bauta wa Allah ya shiga aljanna sai kuma an tashi mutum ya ce ai mu Qur'ani namu ne yayi eh kwarai kuwa ko mutum ya kokari yana magana ya kokari ya yanko ya quotation yanka Qur'ani ya jefa a ciki amma bai san shi ba kuma bai da wahala wallahi sai dai in wahalarsa a yi amma in mutum ya sa kansa zai yi wallahi zai yanzu ga yara nan muna da su ƙanana malam yaro zai zo yana karatun qur'ani da kaga balarabe ne shi tar zai rinka zuba qur'ani saboda ya an bautar da shi akai yana karantawa daidai balarabe wanda da yaransa aka saukar shi kansa in ya gan shi sai ya yi hawaye duk logar da za a saki wani harafi ko wani abu yaran mu duk suna iya yi kurin koya musu ne ba a yi ba gashi nan suna zuwa su yi musabaka ba laraban sai dai su tagumi baki ya je duk duniya ya ci shi daya shine first shine number one duk larabcin za a mai a mai tambaya akan tajwidi akan fassara qur'ani akan wane ne saboda ya bautu akai an koya masa so mu koya ƴaƴan mu samu ingantattun makarantu da suke kula da ilimi na yara ba wai jus islamiyya ba a'a ingantacciya wanda su kansu malaman da suke koyarwa fa sun iya dan akwai makarantun da malaman su kansu suna bukata a karantar da su za a je a ba fa talib wal mardu to shi yasa a duk cikin littafin musulunci za ga akwai kitabu tafsirul qur'an ba yanda za a yi mu rayu ba mu san qur'ani ba sun mutu gaba daya babu su gaba daya da haka suka gane qur'ani kaga ashe wannan ya kamata a yi jami'a akan wannan abu wace jami'a ce ma za ta iya karantar da waɗannan ilmomin gaba ke da a wannan zamanin to malam Allah yace malam yace Allah yace ya kawo bismillah ce ar-rahman ar-rahim sunan Allah ar-rahman ar-rahim yace ar-rahman din nan da ar-rahim sunan nake ne guda biyu daga rahama aka ciro su ismani min ar-rahmati yani ismani ushtuqa min ar-rahmati aka ciro su daga wato rahma الرحيم والراحم أكن شيء الرحيم أكن شيء الراحم الراحمون يرحمهم الرحمن كما يدي ذو أشكين حديثي تو ده الرحيم ده الراحم دم أنا قد أيني كمان كشي العليم ده العالم كفن أكن شيء وعالم كو أشي عليم دم أنا أيني أنا نفهم ني ني إلمي واتو مثلي ko arrahimu da kuma arrahimu yace babu ma jaa fi fatihatil kitab suratul fatiha yanzu da ita ya fara babin da yazo yake magana akan fatihatul kitab wa sumiyat ummul kitabi kuma an sa mata suna ma ummul kitab fatihatul kitab wacce ake bude alqur'ani da ita ko kuma ummul kitabi ita ce jagora gaba ɗaya alqur'ani yace an gaya mata ummul kitabi ne annahu yubda'u bi kitabatiha bil masahib saboda idan an zo rubuta alqur'ani dole mai rubutun qur'ani da surar fatiha zai fara ɗaya kenan wa yubda'u bi qira'atiha fi salat kuma duk mutumin da zai sallah a duniya insha Allah sai ya fara karanta suratul fatiha to shi yasa aka ce da ita ummul kitabi ita ce kamar uwa anan um, idan ya nuna mana wani abu yana nuna mana cewa wannan sura ta suratul fatiha ta sura ce babba a cikin qur'ani shi yasa na farko aka sa ta a farkon qur'ani na biyu kuma Allah ya wajabta wa duk musulmi idan zai sallah kun ga sallah ita ce azamul ibada ce to ba zai taɓa yiwa kai sallah Allah ya karɓa ba kai fatiha ba shi sa annabi ya ce a cikin hadisi duk wanda ya karanta ya yi sallah bai yi fatiha ba bai da sallah la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an duk wanda ya sallah bai karanta ummul qur'an ba to bai da sallah ana cewa ummul qur'an ana cewa ummul kitab ana cewa ummul kitab duk da an samu wata riwaya da imamu hasan da al-hasan da imamu anas da ibnu sirina su ba sa cewa ummul kitab suka ce abinda ake nufi ummul kitab lauhul mahfuz to amma a hadisi yazo annabi ya ce alhamdulillahi ummul qur'an wa ummul kitab to kaga ai magana ta tayi tunda annabi ya riga ya riga ya faɗa sannan me yasa aka ce da ita ummul kitab kamar uwa ce ita fatiha kamar uwa ce ga qur'ani gaba daya abun mamaki aka ce duk wata ma'ana duk wata ma'ana dunkulalliyar ma'ana da take cikin sauran surorin Qur'ani to akwai ta a cikin suratul Fatiha duk wani abu da zaka iya faɗa zaka iya kasa Qur'ani kashi kashi to wannan kashi kashin da ka kasa shi to akwai ta a cikin Fatiha akwai yaban Allah a cikin Alƙur'ani idan yanzu za mu yi classifying surorin Alƙur'ani mu kasa su abinda Qur'ani yake dauke da shi content din al-madmun da yawa cikin ayoyin al-Qur'ani yaban Allah ne as-sana'u 'ala Allah kun ji kashi daya to to akwai a cikin suratul Fatiha abinda ma ka fara kenan abu na biyu ayoyin Qur'ani idan ka kasa su akwai kashin daga baki ɗaya suna yin magana ne akan bautar Allah can can can can can in ka tsinto ka tara su suna suna magana ne akan bautar Allah da umarni da hani ku yi ko kar ku yi na gaya muku kashi ɗaya yaban Allah kashi na biyu bautar Allah ta hanyar umarni a yi ko kar a yi tauhidi in general to a cikin fatiha ma akwai bayan can da farko ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga as-sana'u ala Allah to sai kuma yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga wannan samari ne na ayoyin da duk suka zo a cikin Qur'ani suke magana akan abautawa Allah iyyaka na'budu kai kadai muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako gare shi kaga anan bawa in yayi wannan ya tsayu akan abin da Allah ya umarce shi ne yayi bauta da kuma hannuwa da ainihin wato mummuna abu haka idan siratul mustaqim shi ma dai hanyar bautar Allah ne tabaraka wa ta'ala to akwai kuma kashi na uku alwa'd wal wa'id me alwa'd wal wa'id ko dai bayani akan falala da rahama da Allah ya tanadar ga bayansa wanda suka bi shi ya musu alƙawarin rahama da gidan aljanna da kuma bayani akan narkon azaba ga wanda suka kauce wa dokar Allah suka saba wa Allah idan ka kasa ayoyin alkur'ani akwai waɗanda ga baki dai akan abin da suke magana kenan wanda yayi kaza za mu bashi aljanna wanda bai yi kaza ba za a kona shi to shi ma a cikin surar al-fatiha akwai siratal ladina an'amta alaihim kaga wanda Allah ya musu hanya ta kwarai kenan Allah samu a cikin su ghairul maghdubi alaihim waladdallin shine kuma dai bangaren to duka fatiha akan makallahu tana dauke da ma'anar qur'ani baki daya ita din summary ne na alqur'ani kamar yadda kuma suratul baqara Allah da hikima suratul baqara ina jin babu wata sura da tafi ta yawa aiko bai wani sirri na alqur'ani shine suratul baqara nan ita ma kuma sai aka zo aka yi summary na abin da ke cikin qur'ani gaba daya babu wani abu da yake cikin surorin ƙasa ɗin nan wanda babu shi a cikin suratul baqara yasa idan mutum ya karanta tafsirin suratul baqara ya fahimce shi to duk in ya shiga sauran surorin da an zo ana magana zai rinka tunawa a to ai an yi wannan magana a cikin suratul baqara su masanan qur'anin sun sani kamar hoton qur'ani din ne gaba ɗaya a cikin suratul baqara shi sa ayoyinta suka zama sun fi na kowanne yawa shi kuma Qur'ani shi kuma surat ita kuma suratul Fatiha samarin samarin suratul Baqara ne wai duka fa dan Allah ya nuna maka meye ma'anar da a cikin sauki meye ma'anar da yake so ka fahimta a cikin Alqur'ani in ma baka karanta Qur'ani gabaki ɗaya ba to kai kokari ka karanta suratul Baqara ka san ma'anarta to zaka san mazmun sauran bayanin fashin baki ne da misalai da za a yi ta kawo a cikin alkur'ani nam nam haka ne mutanen kirki ko ko ko ko, ko mutanen banza ihdinas siratal mustaqima sirati Allah ka shirye mu hanya mai kakkiya ta daidai siratal ladina an'amta alaihim wannan duk mutanen kirki ne ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuma duk mutanen da ba na kirki ba su sun shiga wannan jakar ƙwarai kuwa idan ka bi sauran ayoyin alkur'ani ko surori zai kawo maka kuma tafsir ga mutanen kirki ga sifofinsu ga mutanen banza ga sifofinsu amma a can a dunkule an gaya maka a aya ɗaya ko aya biyu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin wannan a dunkule kenan samari idan ka shiga kuma sauran surori ka samu fashin baki so wannan kenan um um sai kuma ya ce wa ƙala aljaza'u fil khairi wa shar wa din maliki yawmin din kaman ana so a ce maliki yawmin jaza kenan mamallakin ranar sakamako aljaza'u sakamako a cikin alheri ko sharri ma'ana ubangiji zai yi wa bayansa sakamako a ranar tashin alkiyama na alheri ko na sharri ubangiji kai mata sakamako mai kyau eh ma'anar addini din ma in an ce addini yawmuddin yawmul jaza ranar sakamako wani sakamakon ko dai ai sakamako na alheri ko na sharri kenan duk lokacin da mutum ya zo karanta fatiha ya ji maliki yawmiddin ana nufin Allah mamallakin ranar sakamako shine maliki yawmiddin sakamakon kuma na gaya muku in mutum ya yi alheri ya ga alheri idan mutum ya yi mummuna ya ga mummuna kamar anan duniya ne mutum ya je rubuta jarabawa abin da ka rubuta shi zai fito maka Allahu akbar kama ta dinu tudanu shine yace kamar yanda kai haka za a yi ma kamar yadda ka aikata haka za a sakan ka maka wa qala mujahid bid-din bil hisab yace maliki yawmiddin maliki yawmil hisab duk ne ne ma'ana addini ana nufin al-hisab yace madinina a cikin kamar al-waqi'a muhasibin ana nufin wato hisabi madinin al-hisab ya kawo hadisin ya kawo hadisin musaddad um riwayar abi sa'id ibn al-mu'alla yace kuntu usalli fil masjid abi sa'id ibn al-mu'alla yace ina sallah a masallaci فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يكراني عليه الصلاة والسلام فلم أجبه أما بان أمسى با إنا شكين صلى النبي يكراني تسبب إنا صلى بان أمسى با فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي bayan ya ida ya ida da sallah sai ce ya manzon Allah ai sallah nake yi nace ya manzon Allah ai sallah nake yi da ka kira ni ka ji ban amsa ba yana bada uzuri kenan sai manzon Allah yake ce da shi a alam yaqul illahu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum ba Allah ya ce ku amsa wa Allah ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan ya kira ku a riwayar Abu Dharr yace lima yuhyikum ba Allah ya ce istajibu lillahi وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم فأمس كران الله فأمس كران من ذا الله يكرا يكو دا أبن ذي رايان دكوبا shine malamai suka ce to ashe wannan yana nuna idan mutum yana yin sallah annabi ya kira shi to sai yanke sallar ya amsa ka ji girman annabi malam duba daraja shi fa wannan sahabin sallah yake ya ga cewa to tunda ai Allah yake ganawa da shi kuma annabi ya kira shi sai sai zo yi sai ga girman sallah din sai zo yake ba annabi uzuri ya rasulullahi sallah nake sai annabi ya ce baka karanta ba a cikin suratul anfal Allah ya faɗa ku amsa wa Allah da manzon Allah in sun kira ku yaya zan kira ka baka amsa ba daga nan malamai suka ce kenan wajibi ne idan annabi ya kira mutum ko yana sallah ya amsa kuma in bai amsa ba ya saba wa Allah ko da ku sallah yake to yanzu anan wasu malaman sai suka ce to yanzu sallarsa ta ɓaci ko ku dai tana nan tunda annabi ya kira shi yana sallah ya ƙi amsa to ita kanta sallar za a karɓe ta ko ku ta zube daga nan wasu cikin malaman shafi'iyya suka ce a'a sallah ba ta ɓaci ba annabi ya kira mutum bai amsa ba sallah ba ta ɓaci ba amma dai wato ya yi saƙo kuma za a rubuta masa laifi to wannan hukunci ya shafi annabi ne kawai kar wani bawan Allah wani malami ya je ce kai duk wanda na kira shi bai amsa ba ta zube Allah kuwa ka san masu neman falalan nan da bai za su iya lodawa ce su ma ai matsayin annabawa ne ai yawwa to wannan hukuncin a kira ka baka amsa ba kai laifi ka saba Allah kana sallah to ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne in annabi ya kira mutum to ya amsa um, yanzu kamar misalin suka ce ai shi kansa mai sallah ma ba yana yi wa annabi magana a sallah ba ai Allah ya shar'anta kana sallah kana yi wa annabi magana duk wanda ya sallah yanzu nan sallah da muka yi ta asuba mun yi wa annabi magana mun masa gaisuwa mun ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu shi wannan qur'ani ne ai ba qur'ani bane kana fa sallan kana cin yaban Allah ka karanta at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu wannan na Allah ne assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi a cikin sallah to an ce kai mai magana kai ballantana in ya kira ka ka amsa ana magana akramaka Allah ai malam matsayin annabi da daraja annabi sai dai ayi ta karatu wallahi kullum sai an samu sabon abu in an yi maka magana wallahi sai ka ga kamar wannan abu baka taba sanin sa ba fiqhun da ke cikin a a a daraja ta annabi da Allah ya ba wa manzon Allah sai dai mu faɗi iya abin da zamu faɗa shi sa yayi asara wanda Allah ya jarabe shi baya san annabi yayi asara wanda ya tashi ba yana ba annabi Allah ya ce Allah fa da kansa ya ce fa wa rafa'ana laka dhikra a cikin alam nashar mun daga da ambatanka ya Muhammadu mun daga darajarka wa rafa'ana in ji Allah to shine aka ce kenan wannan yana nuna mana wajibcin mutum idan annabi ya kira shi abin nan ya amsa kuma dan ya amsa sallarsa bata baci ba um wannan kenan yace sun maƙala ne ثم أخذ بيدي sannan sai ya riƙe hannuna thumma kamar naka da ya sha bambanci alam ya qul illahu yastajibu lillahi wa rasul idza da'akum thumma qala la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil qur'an ka duba annabi malam masha Allah bai rufa shi da fada yayi ta kaza ba yace kaza yace kawai sai ya riƙe hannuna wani lokacin annabi in zai musu magana sai ya riƙe hannunsu ko ya dafa kafaɗarsu ina mutum ne mai daraja sai ce to ina so zan koya maka yau zan sanar da kai surar da tafi kowace sura girma a cikin ƙur'ani yanzu ka riƙe gam surar da tafi kowace sura girma a cikin ƙur'ani sura ɗari da goma sha shida ko sha hudu kai afwan to duk suratul fatiha ta fi su shi yasa inda Allah zai baka dama ka je tafsirin Imam al-Qurtubi da ya fassara surar fatiha kaga yadda ya zuba sirrin fatiha bayani akan me fatiha ka ji darajar suratul fatiha ba inda ba ta ciki ba wata harka da babu suratul fatiha ciki yace to yau zan koya maka surar da tafi kowace girma a cikin alkur'ani Allahu akbar babu wata sura da ta yi musharaka da ita a ce matsayin su ma ɗaya fa daga nan malamai suka ce wasu kenan ya halatta a fifita wani abu a cikin ƙur'ani wani akan wani wata sura akan wata ka san ana cewa duk ƙur'ani magana Allah ne haka ne jayyid to nan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace a'zamu sura sura da tafi kowace annabi bai fifita ba ya fifita suratul fatiha duk da magana Allah ne bakara magana Allah ne Ali Ibrahim magana Allah ne Nisa'i magana Allah ne sauran surori magana Allah ne amma a cikin shi Qur'anin ake dubawa ba wai maganar Allah ake duba a'a shi Qur'anin anan yanzu abin da ake duba surorin Qur'anin ina fatan kuna fahimta ba wai ana so a ce a cikin magana Allah akwai wata mai daraja akwai wanda ba ta da daraja ba haka ake so a ce ba dukkan su masu daraja ne yanzu kallon da zaka yi wa abin surorin Qur'anin su surorin za ka kalla wacce tafi kowace ita ce suratul fatiha wasu malamai suka ce dan kada wasu ma su fahimci cewa an fifita wata magana akan wata magana ta ubangiji irin su imamul ash'ari da irin su baƙin lani da sauran malamai suka ce a kada a ce wata sura ta wata kawai ne a yi bayani manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan surar tana da girma tana da matsayi me yasa suka ce a'a jahilai za su iya fahimtar ashe a maganar Allah din akwai wata mai matsayi da wanda ba ta da matsayi su ba killani su ash'ari su abin da su duba kenan amma abin da yafi dacewa a gaya mutane shine lalle suratul fatiha ita ce a azama suratul qur'an surar da tafi kowace girma a cikin alqur'ani amma in an duba hoton surori surorin ake dubawa ba maganar Allah ake dubawa ba ina fatan kuna fahimta dan kada duk lokacin da ka faɗi wani ya kowa ne daraja to fifita wani akan sa ya dan rage mai daraja ko yaya da sauransu um wasu malaman suka ce eh abinda ake nufi anan a wajen lada ne wani ɓangaren ladan wani ya fi wani kenan nan wato min haisu ladan da mutum zai samu Allah ya ba da suratul fatiha tana da ladan da ta fi ɗaiɗaikun surorin alƙur'ani kaga nan ba a taɓa maganar Allah ɗin ba tabaraka wa ta'ala saboda akwai hadisin da ya zo daga imamul hakim manzon Allah yake cewa abu huraira yake gaya musu a tuhibbu an u'allimaka suratan lam lam yunzal ko lam yanzil fi at-taurati wala fi al-injili wala fi az-zaburi wala fi al-qur'an mithluha kana so ya kai abu huraira in koya maka wata surar da ba a taba saukar da irinta a at-taura ba ba a taba saukar da irinta a al-injila ba ba a taba sauran saukar da irinta a cikin zabura ba kai hatta a cikin alkur'anin ma babu surar da ta kai ta yanzu in koya maka kafin ka fita daga masallacin nan yace sai yace masa to ita ce suratul fatiha duk littattafan nan gaba ɗaya na Allah ba abin da ya kai suratul fatiha sai sa sirri ne yawan karanta suratul fatiha haka kurin ka sha iska kai ta karanta ta kawai yasa zaga iyayenmu da kakanni gargajiya suke yi amma la Allah an karanta da su falalata ne sai ga dole abu sai a ce a karanta Fatiha ina fatan kuna fahimta ko ciwon kai ka zo kana a ce a karanta Fatiha a tofa mai Fatiha akwai albarka ne a ciki baki ba zai iya faɗin bayanin falalar Fatiha ba ina fatan kuna fahimta yace sannan sai ya kama hannuna ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج to annabi bai gaya mun ba ya ce zan zai gaya mana sai ga zai fita daga masallaci qultu ya rasulullah sai nace da shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina dan tunatarwa ya manzon Allah alam ta qul law allimannaka suratan hiya azamu suratin fil qur'an ya manzon Allah ba ka ce mun zaka koya mun surar da tafi kowace girma a cikin qur'ani bai annabi ina dan tunatarwa ne ya ga za a fita a masallaci kuma annabi ya ce kafin mu fita a masallaci ne kuma ya san in ya riga aka fita kuma to ai kaga dama an ce a cikin sai tunatar da annabi ka duba wannan yana nuna mana kwaɗayin sahabbai da ilimi shi bai manta ba sai annabi ce eh ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ita ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin talikai in an ce alami na talikai kai ne talikai in an ce talikai ne ake nufi na san tun da muka tashi dai fassara fatiha ana cewa ubangijin talikai ko to suwaye talikai me talikai ban ji ba kyau jama'a nan ce taliki dan talikin nan ba na faɗa ba duk abin da ba Allah ba shine taliki to ni ban sani ba kai ba haushe ne ko menene kai asalin taliki din nan daga ina take taliki akwai wanda san kalmar daga ina take daga nan kuma aka samu talaka ne ko yane ne wallahi ni ma faɗa nake ba kawai dai ni na san taliki nan ce dan talikin nan wanda wanda ba Allah ba alami ne kenan ba shi ne fassara alami ne da taliki alami na talikai abinda ake nufi duk abinda ba Allah ba kullu ma siwa Allah fa huwa al-alam yanzu wannan taliki ne wannan karfan taliki ne da mai rai da mara rai da dabbobi da itatuwa duk sunan su talikai eh tunda Allah ya musu alam shi ma ba wace sai musu ne talik to kamar turanci turanci kamar abin nan ni na kasa gane wani ne ya binciko mana muji ko akwai wata kalma da aka yi amfani da ita akan taliki taliki din akan wani abu a Hausa wallahi malam kaga Hausan ma gaba ɗaya ne ma take ta guje mana wallahi sallahi Allah ya sauke yi ware kuwa ina ina oke su suka kirkir sunan suka ba da shi dan adam ya tashi ya gane shi daraja to shine annabi yace hiya sab'ul masani ita ce as-sab'ul masani sura mai ayoyi guda bakwai wanda ake yawan maimaita su shine al-masani walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ku duba dan darajar fatiha fa da Allah ya zo yana bayani sai yake cewa annabi ina shaida maka na baka sab'an min al-masani wata aya ai wata sura mai ayoyi guda bakwai almasani da ake yawan maimaita ta sai kuma yace wal qur'an azim kuma na baka qur'ani kai ka ce surar fatiha ba cikin qur'anin ba take ba idan Allah ya ce wa laqad atainaka qur'anan mun baka qur'ani yayi amma dan a nuna ma darajar suratul fatiha sai aka ce mun baka sab'an min almasani mun baka ayoyi bakwai masani ana yawan maimaita su so nawa ake maimaita fatiha kullun jama'a sallolin farilla kawai su muke maimaita ta sau goma sha bakwai duk musulmi mai sallah babu wata rana ta banza sai ya maimaita suratul fatiha sau goma sha bakwai yanzu wannan kaɗai bai sai ai fatiha a tashi a rufa ba matsayinta da darajarta ba rana ta banza musulmi sai ya maimaita suratul fatiha sau goma sha bakwai sai dai arne ne na'am shi bai santa ba wannan banda nafila akwai wata nafila da za ka yi ta dare ko ta rana ba za ka karanta surar fatiha ba kai wannan sura darajar ta ya isa haka ne gaskiya ne gaskiya ne tunda Allah ma da kansa ya ya daranta ta magana mu ta dazuwa magana cewa ko a fifita wani bangare akan wani bangare na Qur'ani in kun lura wannan maganar ma bayan wancan hadisin ai tana dada wani wato wani karfafa zance ne cewa kai suratul fatiha nan ba tana da daraja saboda sai da aka ware aka ware ta daban aka yi bayanin falalarta sannan aka faɗi qur'anin ma gaba daya wanda fa tana cikin qur'ani shi yasa kuma aka ce da ita ummul kitab me yasa aka ce da ita ummul kitab saboda darajarta kuma aka ce da ita ummul qur'an aka ce da ita fatihatul kitab aka ce da ita sab'an min al-masani ayi kwarai da gaske malam ayi kwarai da gaske to shine sai yake cewa hiya sab'ul masani allazi utituhu wanda aka bani aka ware ni kuma wata daraja akan makalla ba ni sunan shi a duk annabawa gaba ɗaya ba a taɓa ba wani wani abu mai daraja sama da irin fatiha da aka ba annabi ba ai kaga an ba su littattafai ko at-taura linjila zabura to babu kan fatiha ko a cikin at-taura babu surar da kai fatiha linjila ba surar da kai fatiha shi yasa malam haka kawai mutum ya halatta ya samu ruwa ya yi ta karanta suratul fatiha ya zuba a ita sha za a samu waraka ina tabbatar muku wannan garanti ne wallahi duk imamul qurtubi duk yayi bayani shi yasa aka ce mata ruqiya ita kanta ita kaɗai ana riƙiya da ita duk abin da ya damu mutum na ciwo ya riƙe kansa ko ya riƙe ciwon ko kuma ya karanta a cikin ruwa ya sha tana magani in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu ɗora a kan na'am eh zai mu tashi babin ghairil maghdubi alaihim waladdallin abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuma harshe Allah ya fi mana والسلام عليكم ورحمة الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام الله عليكم